بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na laraba ɗaya ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal alkism al'awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma hatadait talifu Dr. ibrahim bin amir ar-ruhaili allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana kan mai da martani ga zantuttukan tijjani as-samawi da ya faɗi na ƙarere a kan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama. A inda Mala ya ce, Alwajihun rabe fuska na hudu, anna umara radiyallahu anhu kana mujtahidan fi mawqifihi fi kitabatil kitab. Dangane da bayanan da Sayyidina Umar ya gabatar, ya yi su ne a bisa fuska na ijtihadi. wal mujtahidu fi dini ma'azurun shi ko duk mutumin da ya iji tahadi a harkan addini to ana ba shi hanzari ala kulli halin a kowane hali ya samu kanshi a ciki bal ma'ajurun malice kai lada ma za a ba shi liƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana annabi da yake cewa idza hakamal hakimu fajtahada duk lokacin da wani alkali ko shugaba ya zo yi ijtihadi yayin hukunci kuma asaba sannan a cikin ijtihadin nashi sai daidai da abin da yake shine na hakika falahu ajran to wannan mutum yana da lada biyu wa in hakama fajtahada thumma aqsamma thumma khata'a ana nan sai zo wajen hukunci sai ya kuskure falahu ajrun to wannan yana da lada daya uzurin shi kuma an riga an yafe mashi shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin hadisin da Amr dan As ya rawaito a kitabul Litisam babu ajr al-hakimi idza ijtahada do fatul bari juz'i na 13 shafi na 318 lamba hadisi na 7352 Muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul Likta al-Liktiya al'aƙadiya babu bayani ajiyar hakimi idan shi ta hada a jiz'i na uku shafi na 1342 jiz'in lamban hadisi na 1716 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To shi ne sai yake cewa, فكيف وقد كان اجتهاد عمر بحضور رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. to kuma kalli wannan ijtihadi na Umar fa a gaban annabi yayi shi falam yu'thimuhu annabi bai ce yayi laifi ba walam yadhmuhu bihi annabi bai zarge shi ba bal wafaqahu ala ma arada sai ma dai aka samu annabi ya goyi bayan Umar akan abin da Umar ya nufa tarki kitabatil kitab na kin rubuta wannan takardar da bai yi ba kun gano wannan da kyau ko annabi ya goyi bayan shi amma wannan takaddarin kuma ya zarge shi sau da za ka san cewa akwai reni tsakanin 'yan shi'a da annabi sun raina annabi ba su ganin kiman shi wa amma ƙauluhu maganan shi da yake cewa innal akthariya as-sa'iqa yace mafi yawancin wawaye kanat ala qawli umar suka tafi a bisa ra'ayin umar mala yace walidhalika ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama adama jadwa kitabatul kitab لأنه علم بأنهم لم يمتثلوا بعد موته wai wannan ya sa ma annabi ya ga koda ya rubuta takaddan ma ba zai amfani ba sai ya bari domin ya ga cewa tun yana raye ma ba su jin maganin shi to ina ga in ya mutu jama'a ku ji wannan matsala mutanen da ya ce ku je badar a kashe ku suka je ku je uhudu ku je kaza sai rubuta takadda ne jama'a mun gano wannan da kyau ku da ka san dan shi bai da mutunci mala ya ce fa jawabuhu an san da za a baya shine sai a ce anna hadhal kalama ma ma fihi min al wannan maganan da ya faɗi tare da ƙarerayen da ke nannaɗe da ita alar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama don yi ma annabi ƙarya ya ce annabi ya lura da kaza alhali ƙarya ne annabi bai lura da wannan ba wattani ala sahaba kuma ya soki sahabbai kai tsaye bi mujarradit taharrusi kawai saboda kirdadan abin da ke zuciyan shi wazzununil kadhiba da zato na ƙarya da ya zaci cewa wai sahabbai ga manufansu fa huwa dalilun ala jahal sahibihi malai ce wannan ma dalili ne karara yake nuni akan cewa tijjani as-samawi jahili ne wa zalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'murun bit tabligi ya jahili cewa Allah ya umarci annabi fa a kowane yanayi da kowane hali ya isar da sako sawa'un istajaban nasu shin jama'a sun karɓa am lam yastajibu ko ba su karɓa ba dole isar da saƙon. Ƙala ta'ala, Allah maɗaukin sarki ce fa'in a'aradu, in sun juya baya, fama arsalnaka alaihim hafiza, ai dama ba mu aike ka tsaronsu ba, in alaika illal balag, kai an ce ka isar da saƙo ne, ko za su bi, ko ba za su bi ba sai ka isar wannan takaddan da Allah ya umarci annabi sai ya isar ko sahabbai za su bi ko ba za su bi ba sai ya rubuta ta jama mun gano wannan da kyau ku wannan ita ce aya ta 48 cikin suratul shura wa qala ta'ala haka Allah madaukin sarki ce fa in tawallau in sun juya baya fa inna ma alaykal balagul mubin kayan umarce ka kawai ka isar da sako ne kai bayani suwatun nahal aya ta 82 falau kana rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama umira bi kitabatil kitab da rubuta wannan takaddan umarni ne Allah yayi ma annabi ma kana liyatrukahu li adam istijabati ashabihi annabi ba zai bar wannan ba wai dan sahabbai yana tsoron kasibi su mai biyayya kan wannan kama annahu lam yatruku da'awatu fi bidayati ahadiha kaman yanda annabi bai bar da'awa a farkon al'amari ba mun gano wannan da kyau ko li mu'aratati qaumihi saboda tawayen da mutanen makka suka yi mashi wa shiddati aziyatihim lahu da matsanancin cutarwan da aka yi mai a maka wannan ya sa annabi ya dakatar da da'awa eh bai dakatar ba sai rubuta takarda ga waɗanda ya san mabiyan shi ne bal ballaga ma umira bihi sai dai aka samu annabi ya isar da sakon da aka umarce shi wa ma thanahu zalika an da'awatihi ba abin da yasa annabi ya ja da baya ya sanyin gwiwa wajen isar da da'awan da Allah ya umarce shi hatta halaka man halaka an bayyinatin annabi isar da sakon Allah cib har aka waye gari wanda ya hallaka ya hallaka a bisa bayani wa hayya man hayya man hayya an bayyana kuma wanda ya bata aka waye gari ya bata a bisa bayani dalla dalla da aka yi mashi Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai yake cewa fazahara bi haza anna kitabatal kitabi lam yakun wajibatan alaihi to cikin bayanan da suka gabata yana nuni akan cewa dama kun ga rubuta wannan takarda da annabi ya ce zai yi ba wajiba ba ce ya yi, wa illa in ko da wajiba ce, ma taraka ba ta yadda za a yi manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya bar rubuta ta. Wa ƙadan nassa ala zalikal ulama, haƙiƙa malamai sun tabbatar da wannan maganan da muka yi bayaninta a yanzu, ka Shekhul Islam Ibn Taymiyyah kamar babban malami ibn taymiya wa ibn hajarin rahimahumullah kamar ibn hajar Allah madaukin sarki ya ji ganshi ibn taymiya ya faɗi wannan magana cikin minhajus sunna juz'i na 6 shafi na 315 zuwa shafi na 316 haka ga karanta fatul bari juz'in farko shafi na 209 wa hina izin yakunu tawjihu iradatihi lahu awwalan Mala ya ce, To, daga daidai nan bayanin da za a yi dangane da abin da annabi dama ya nufa rubutawa a farko, ya lura cewa babu matsala da ya hangi matsala ne, daga baya kuma ya gane ba matsala sai ya fasa. Sun mataraka hulahu ba'a da zalika, nan dama ya ninyin ya haskaka musu wani abu ne, sai ga kuma sun ɗau hannu, wannan sai sa sai annabi ya fasa rubutawa. Shi ne ce, ma zakarahu annawawi haithu qala shine bayanin da al-imamun nawawi yayi a inda yake cewa kana nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hamma bil kitab annabi yayi nufin yi rubutu hina zahara lahu annahu maslaha yayin da yake ganin rubutun nan shine maslaha gare su aw uhiya ilaihi zalika ko kuma an mai wahayin yin haka thumma zahara annal maslaha tarkuhu sai lura barin wannan rubutun ya fi dacewa a maslahance au uhiya ilaihi bidhalika ko ko wahayi aka yi mai cewa kai ya rubuta wana saka zalika al'amru awwalan shi da kanshi sai ya shafa wancan al'amarin na umarnin farko da ya bayar na cewa a kawo a rubuta in ba haka bako ba ta yadda za a yi wai hayaniya mai hayaniya ko gaddama mai gaddama ya sa manzan Allah ya fasa abin da ya nufin rubutawa. Wannan bayani al'imamun Nawawi ya yi a cikin sharhin Muslim jiz'i na sha ɗaya shafi na casa'in. Wa bi haza ya zaharu butulanu ta'anar rafidai, Mala ya ce, To daga nan ne, zage-zagen da wannan ɗan shi'a ke wa sahabbai za a gane cewa maganan banza yake faɗi ala sahaba a kan sahabban annabi fi hazil haditha dangane da wannan matsalan da yake zargin ta faru. Wa yanka shifu zaifu madda'ahu fi haƙƙihim, sannan ɓannan abin da yake riyawa cewa sahabbai sun yi, to daga daidai nan sai asirin shi ya fallasu. Wa bayani taujihi mawaƙifihim a taujihi sahih, Mala ya ce ta yadda aka zo aka yi bayanin matsayin sahabbai matsayi gamsasshe da kowa ya fahimta, allahiku bi muqamatihim wanda ya dace da matsayin sahabbai al'azima matsayi mai girman gaske fiddini a cikin wannan addini na musulunci min khilalin nusus dangane da nassoshi da suka zo wa kalami ahalil ilmi fi zalika da kuma zantattukan da ƙwararru fitattun malamai suka yi akan haka falillahi alhamdu wal minna godiya ta tabbata ga Allah baiwa kuma nashi ne Allah ya sa mu dace To, kafin kai tsaye mu shiga bayani na biyu na wannan suka da maganganun shirme da wannan ɗan shi'a ya komo yana ƙoƙarin yi masa habbai. Kun gane wannan da kyau ku? Domin bai tsaya nan ba, kuma shi ma malam alƙalamin shi bai kafe wajen raddi ba. To, na so in yi ma wani raddi daga cikin kamar malami ne ko? Abin tausayi. Allah yana faɗin maganganun sai na ce, ayya, da yake a ƙauye yake yi to dole ya faɗi wannan maganar amma dai ƙaryan shi ta sha ƙarya da yake cewa wai ya sa naira dubu ɗari biyar ga duk wanda ya kawo ƙur'anin 'yan shi'a yara za ka gaya ma waɗannan waɗanda ba su karatu ba da waɗannan jahilan da kuka tara kuna ma ƙarya ƙauyawa daƙiƙai cewa wai ku 'yan shi'a ba ku yadda da cewa wannan alkur'ani ya ci ƙarya suke yi gaba ɗaya shi abbas yadda da alkur'ani ba ne kaf shi jahili ne bai karanta usulul kafi ba bai karanta fasul khitab fi isbata tahrifi kitab rabbil arbab ba bai karanta littattafan su na shi'a da ke tabbatar da wannan ba kuma ai cewa suka yi a cikin usulul kafi babu wanda ya hada alkur'ani kaf sai sai da na ali kuma ya ɓoye shi ba mai ganin ƙur'anin daga shi sai ya yin sai jikokin shi yanzu haka ƙur'anin na wajen mahadi in ka ce mu kawo sai mu ce ai mahadinku ne ku ne za ku je ku anso yana nan a cikin sokawai sai ku anso ku zo da shi jama'a mun gano wannan da kyau ku kun faɗa abin da ke littafin ku ne muka faɗa kuma wai ya buɗe baki ya ce wai yan shi'a ba su zagin sahabbai babu zindiƙancin da ya kai wannan yana amfani da kalma don ya mai da mutane wawaye ya ɗauka kowa cikin jahilan da suke tarawa ne suke ɓatarwa wai ai zagin wani ma wanda bai kai darajar sahabi ba to wai wannan ai Allah ya hana da tambaya ya ce ai mashi kawai sai mu ce me za ka ce kan abubakar da kuma duk wanda yake zagin abubakar da umar da aisha da hafsa da abu huraira da mu'awiya me za ka faɗi kan waɗannan in yayi ban arziki sai mu ce to tsine ma masu zaginsu kamar su Khomeini da sauransu jama'a mun gane wannan da kyau ko ka faɗi a gidan rediyo kowa ya ci wai wannan wani salo ne na taƙiyya sai a fito a nuna ma duniya wallahi ƙarya ake mana ba mu zagin sahabbai mun yarda da Qur'ani mun yarda da kaza kaza kaza mun samu dubu ɗari biyar duk wanda ya kawo kaza kaza wannan burgan banza ce burgan wofi dama ku kuka ce Qur'ani bai cika ba kuke da cikakken muka ce yana ina kuka ce yana wajen mahadi ina mahadin mu an so kuka ce ya shiga sokawai to a bude a fito da shi mana kun ce ba zai fito yanzu ba to kuma ka ce mu kawo jama'a mun gano wannan da kyau ko ku ne za ku kawo mu dai ga namu ko kuna ganin shi karara sannan wai dan shi'a ce bai zagin sahabi dan shi'a nan zagzaki ya ce an kama sahabin annabi wai yana zina ina fata mun gano wannan nan zai zo yana buga misali ya ce awwalu da sani da salusu da suwa yake yi nan nan yan shi'a suka yi ma abdul jabbar nasir kabarar raddi suka zazzagi sahabbai a cikin raddin karara suka ce sahabbai sun zauna da annabi da nifaka shi kuma wannan zindiki ba ƙauye waye ce wai ba a wannan cikin shi'a wai wannan salon taƙiya ne mu za a zo mana da ita kuma babban abin da kai ce a gidan rediyo ake sa wannan amma malaman ahalus sunna wai da suke tafsiri shashashai gaba ɗaya ba wanda ma ya waiwayi wannan maganan fa sa'annan suna ta magana akan polio suna ta magana akan abubuwan da la yasminu wa la guni min ju'in wanda duk maganan da suke al'umma annabi ba za su yadda ba ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa dole ne a mai da martani ga yan bid'a in ya ce ya sai ka ce a'a ai dama ku ne muke kalubalantan ku kawo shin da dama kun ce Ali ne kaɗai ya haɗa kuma yana nan hannun ‘ya'yan shi da jikoki a imma ɗinku kuma ƙarshe na hannun mahadi kuma ba wanda ya taɓa ganin alkur'anin sai ku a cikin alkafi na kuleni aka faɗi wannan maganan a cikin bihar anwar ma an faɗa sannan a cikin littafin faslul khitab wai bayani filla filla fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab ku ji fa wai tabbatar da cewa littafin allah nan Ubangijin Ubangizai wai an canza shi. Ina ba ta mun gano wannan da kyau, ma ba ƙauye wai sai zai ce wannan gana a cikin littafinku. Ina ba ta mun gano wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Ba'anul mu'allifi ala sahaba kun san daɗin al'amarin ne? Duk maganganun da yake faɗi har mata a gidaje ma dariya suke mashi. don kowa ya karanta a littafinsu ga inda suka gani ga inda aka faɗa kun gano wannan da ke ku sai ce kaga ashe jahili ne shi nan yana burga ya ɗauka wai burgewa yake ka san misalin shi misalin shi kawo misalin abin da abubakar imam ya kawo ne a cikin magana jari wani da matan shi ta ɗinka mai riga ɗin nan ya sawo tsirara ya fito shi a dole yana bubbuɗa matan shi ta mai riga an ce ba wanda zai ga rigan wai sai mai hankali kaga wannan shine su su su kira mana shashasha in kaga sakarai ku taho tare to da shi da masu sauraron shi da masu mai ihu kun ji sunansu shi su su su ne shashashai ke tare da shi sakar karo kuma yake yaudara ina fatan mun gane wannan da kyau yana nan bai san ana kallon shi ta baya ba Allah ya shiryar da mu. Ƙanul mu'allifi ala sahaba, sukan da wannan mai littafi yi masahabbai bai da'awa tarkihim in fadu jeshi Usama, cewa wai sahabbai ba su zartar da aika wannan runduna da annabi ya kafa ya ce Usama tubun Zaid ya jagoranci rundunan ba, wai sahabbai suna ganin annabi ya rasu sai suka rusa rundunan. Mala ya ce wa raddu alaihi ga raddi a kan shi. sun fake a kan wannan suna ta zagin sahabbai. Mala ya ce, ƙalar rafidiyu wannan ɗan shiya ya faɗi a shafi na ɗari daidai a cikin littafin sun mahata daitu, shi ne wani malami ya mai radda ya ce, a bal dalalta, ka dai ɓata, shi ma ya mai rubdugu irin wannan rubdugun da ake mai a cikin alintisar. Ta ta unwan, taken maganin ya ce, a sahaba, fi sariyyati Usama, wai sahabbai dangane da matsayin da suka ɗauka a kan wannan rundunar yaƙin da annabi ya tura su su je su kai hari amma Usama ne jagora. Mujmalu hazir ƙissa wannan ƙissa ta ƙaice annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama jahaza jaishan li gazwin Rum. Annabi ne ya shirya wata runduna za ta kai hari Rum. qabla wafatihi bi yawmaini kafin rasuwan annabi da kwana biyu wa ammara ala hazihi sariya sai naɗa ma wannan runduna jagora usamata bin zaid bin al-harith usamata dan zaid dan harisa wa umruhu shi wannan matashin a lokacin shekarun shi thamaniyata ashara aman ya dan shekara 18 ne wa qada أبأ صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السرية وجوه المهاجرين والأنصار wai ce wai wannan ya ɓata ran muhajirai da ansarai sakamakon wannan naɗin da annabi ma Usama, ka abi bakarin wa Umar wa abi Ubaida, kaman abubakar da Umar da abu Ubaida Allah ya tsine ma wanda ya ce ‘yan shi a ba zagin sahabbai. Wannan ba zagi ne da sharri ba? ina fatan mun gano wannan da kyau zindiki ya fito gidan rediyo na mutane ƙarya bai karanta littafin sun mata daita ba ne wai kamar abubakar da umar da usman ko da abu ubaida wai sun ji haushi da aka naɗa osama ba a naɗa su ba don allah tambaya dama akwai yakin da annabi ya taɓa zuwa ya naɗa abubakar kwamanda akwai yakin da aka taɓa naɗa umar akwai yakin da aka taɓa naɗa abu ubaidata su wane ne kwamandojin yakin su Khalid ne su Aliyu ne su Amr dan As ba su ne kwamandojin ba kuma ba kawo su anan ba ina ba ta mun gano wannan da kyau dama ana nada waɗannan ne dama waɗannan kwamandoji ne ba wanda ya taɓa ɗaukar su waɗannan umara'u ne haushin da 'yan shiya suke ji abubakar da umar da abu ubaida su ne waɗanda suka tabbatar da manufan annabi bayan rasuwan shi don sanda aka shiga sakifatu bani sa'ida su suka tsayu suka hana minna amirun wa minkum amir saboda wannan aƙidan aƙida ne na rusa musulunci baki ɗaya wai ku ku rike shugaban ku ku mai biyayya mu ma za mu rike namu shugaban za mu mai biyayya wannan rusa musulunci ne a musulunci shugaba ɗaya ake yi idan shugaba ɗaya na jagoranci sai wani ya ware ya ce shi ma shugaba ne a musulunci an ce a kashe shi in ba kashe shi ba to a wajen Allah matacce ne duk ibadan da yake Allah bai karba ina fatan mun gano wannan da kyau Abubakar da Umar da Abu Ubada Ubaida suka ce sam annabi ya ce al'a'immatu min quraishin mun gano wannan da kyau wulatul amri arba'atun siwa'u su hudu ne annabi ya fara lissafawa kuma su suka yi khilafa alamin walin nubuwa to wannan abin ya ɓata ma 'yan shi'a rai kaga sai aka makale a nan wai za a ci mutuncinsu asali ƙadiyyar wata ƙadiyya ce ƙadiyyar sakifatu bani sa'ida ce wai abubakar da umar da abu ubaida sun ji haushi wa gairihim min kibari sahaba almashahurin da wasunsu daga cikin manya-manyan sahabbai wai shahararru kun ji ƙarya fata ana ƙaumin minhum fi ta'amiri usama wasu daga cikinsu ma wai har suka suka yi a kan naɗa Osama da aka yi komanda, wa ƙalu suka ce, Kaifa nu'ammaru alaina shabun, ta yaya za a naɗa mana matashi, la na bata bi aridaihi, wanda ko gemu bai taɓa fitowa a gemun shi ba ma, ina fata mun gano wannan da kyau, yaro ƙarami haka, don Allah yau annabi ya fara naɗa yara, da aka je khaibara wa annabi ya ba tuta. ba Ali ya ba tuta ba, ya ce la'uɗiyan nan rayata gadan rajulan kaza ka ko ba ku sauna hadisin ba. Aliyu in ka kwatanta shi da Abubakar, a aƙalla Abubakar ya girma Ali da shekara talatin. Mutane suna ɗauka wai sayid na alwai sa'ansu ne, a ya zama sa'ansu. Da aka haife shi fa annabi ne mai hudu ba fa. Aliyu yaro ne, ka je ka binciki shekarunsu. to ko da shekara goma mutum ya girme ka aika yaro ne a gaban shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma annabi ya kira shi ya bashi tuta kuma suka bi shi ba su yi magana ba wai sai a nan ne an naɗa runduna wai za su yi magana ba nan mun karanta muku abubakar aka ce kai ya tura rundunan ba ya ce wallahi sai ya tura ta abubakar sai da ya raka usama har bayan gari yana tafiya a ƙasa usama na kan doki ya ce wallahi kawo ko in sauko ya ce wallahi ba zan hau ba wallahi ba za ka sauko ba an yi wannan ko ba a yi ba wannan rundunar ta je ta yi yaƙi ta yi nasara tun lokacin ma da suka kama hanya za su tafi ana cewa ga waɗanda suka hana zakka sun yi runduna za su yaƙi gwamnatin musulunci a madina ga ga musailamatul kazzab ga aswad al-ansi gawa gawa duk sun haɗo runduna za su kawo madina hari abubakar ya ce wallahi sai ya tura jeshi usama ko da kuwa za a karkashe mutane a madina ne a waye gari karnuka su suna jan zani na matan annabi sai ya tura su ya tura wannan rundunar suka tafi wannan fitar rundunar ya tsorata kafiran duniya kaf a wancan lokacin domin in an ga waɗannan sojoji ɗu sun kama hanya sun fita sai gabansu sai faɗi su arna na bayan gari su ce wai banda mutanen nan sun yi babban shiri a madina ba za su kwashe waɗannan zaratan su aika su waje ba waɗanda suke shirin yaƙi sai su janye kuma suka je suka dawo 'yan kwana kaɗan suka yi nasara kuma suka dawo aka yaƙi sauran waɗannan zindiƙan gaba ɗaya aka yi nasara amma kaga wannan da yake ya mai da mutane da ƙiƙai ba sa karatun tarihi wai sai cewa ba tura rundunan ba to dai za mu ji maganin da yake faɗi kuma za mu ji martanin da malam zai mashi shi sa jama'a ku tsaya ku yi karatu ku san waɗannan abubuwan sanda suka miƙe suna ƙarya sai dai ku ce musu gizo ƙoƙi ƙurungus kan kusu ina fata mun gano wannan da kyau don me za a giggilla mana ƙarya da sunan malanta kuma san a zagi sabon manzan Allah don kawai a mai Yahudawa hidima Allah ya kiyaye bai tsaya nan ba sai ya ce wa qata'anu wai ai ba suka ma fara soke-soken annabi aiki ba min qabl tun a baya ma sun taba soka fi ta'mira abihi wa lokacin da annabi ya naɗa baban shi a matsayin wani kwamanda. Wa ƙada ƙalo fi zalika wa aksarun naƙada suka ta surutu suna sukan aikin annabi. Hatta ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghadaban shadidan sai da annabi ya fushi fushi mai tsanani mimma sami'a min ta'anihim yayin da ya ji soke-soken su wanti kadihim da wannan abin da suke naƙadi na aikin nashi. Fakharaja mu'assibar ra'asi mahmuman sai ya fito wai annabi ya ɗaure kanshi cikin baƙin ciki ya tahada baina rajulaini yana tafiya tsakanin mutum biyu wa rijilahu mukhattani fil ardi kafafin shi suna jan ƙasa ta khattani fil ardi bi abi huwa wa ummi yace ina maku na ba da fansan uwata da ubana min shiddati ma bihi min al-lughub mun gano wannan da kyau ko inna ku ji ƙarya wai saboda tsananin halin da annabi ya shiga ciki na kunci fasa idal mimbar ya hau mimbari fahamidallah wa athna alaihi ya gode ma Allah ya yabi in maqala sannan yace ayyuhan nas ma maqalatun balagatni an ba'dikum wannan maganan da labari ya iso man fi ta amiri usama dangane naɗa Usama da na yi, wala in ta'antun fi ta'amiri Usama, in kun yi suka yanzu dangane da naɗa Usama da na yi, faƙat ta'antun fi ta'amiri li'abihi min ƙablihi, ai kun yi suka dangane da naɗa baban shi da ne tun ba yanzu ba. Wa aimullahi, ina rantsuwa da Allah, innahu kana khaliqan bil imara. Shi ɗin nan yana da ɗabi'u kuma ya cancanta ya jagoranci, wa inna ibnahu min ba'dihi la khaliqun biha kuma dan shi ya dace da shi ya dace da haka to yanzu kar mu je ko ina wannan dai labarin duka ƙarya ne kun gano wannan da kyau ku kaddara ma gaskiya ne za mu zo mu ji dai yanzu kenan annabi yana sa hannu ƙarar kwana biyu ya rasu waye cancanta ya zama jagora kenan usama kenan ko ashe ba aliyu bane Ali bai cancanta ba kuma bai dace ba, da ya dace da ya cancanta da annabi shi ya naɗa. Jawa mun gano wannan da kyau, magana ne mutum zai zo yana faɗi bai san illan abin da za ta komo mashi ba. Sun ma'akada yad'anu fi ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Mala ya ce haka ya ci gaba da zagin sahabbai za'iman mu'aridatuhum lahu wai yana riya cewa wai su sahabban nan sun ma annabi tsiwa mu'aradatan sariha wai fili suka fito suna cewa annabi baka iya ba abin da kai ba daidai bane haisa tabatta'u an jeshi usama yayin da suke jinkirin tura wannan runduna na usama walam walam yunaffizuhu ba su zartar da wannan runduna ba hatta mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har annabi ya rasu kaga dolo ko sanda annabi yake da rai waye shugaban annabi yake zagi bai sani ba in annabi ya ce usama tafi akwai wanda zai ce ya tsaya ha dama annabi sanda bai da lafiya ya sauka a kujeran ya ba wani ne jama'a mun ga wannan da ke ku sai mun rogo ban Allah ba dauke sarki ya kai mu za ku zo za ku ji subhanakallahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum